mutum ya zo da ra'ayi ko ya kawo karatu daga aya ɗaya zuwa aya da goma sha biyar zuwa ta shida aya da goma sha shida haka nan Allah ya kula da lati ko ko ko da yayi zuwa muna sha uku ga watan Ramadana ko da ya kai rubu da abin da shida
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن قل يا من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا سنة فرق سورة هرزوة والنهاية Allah yana ta faɗin halittar sama da halittar ƙasa da tafiyan dare da rana da irin ni'imomin da Allah ya yi wa halitta da kuma cewa duk abin da ka gani yana wa Allah sujada. Su ba ya ga wannan sai ce to su masu da'awarin suna da wasu gumaka suna da alloli ka gaya masu ya Muhammad gaya mutane kamar rabbus samawati. ce. waye ubangijin sammai din nan wal ardi da ƙasa za su iya cewa gunki na iya halitta wani abu ne to qul Allah ka ce Allah in lam yaqulu idan masu iya cewa Allah ba to lalle kai ka gaya musu ka ce Allah shi ya halitta sama da ƙasa don ko da jawaba ayyuhu ba wani jawabi in ba wannan ba kullahu ka ce masu afa tafattum min dunihi awliya idan kun san haka me yasa za ku riƙi wani Allah so ne abokan ababen kimantan ku asnaman ta abuduna da kuke bauta mata alali shi gunki la ya mulkuna li anfusihim naf'a bai iya mallakan makansa wani amfani ma'ana gunki bai iya jawo makansa wani amfani wala laban ko ya tunkuɗe masa cuta وتركتم كبر مالك وما مملكس استبهام توبيه wannan kun zama abin dare qul kace hal yastawi al'ama wal basir shin makaho da mai gani suna yin daidai ba su daidai ba kullum Allah zai ci da kafiri sai ce makaho ko da kana da ido in maka gaskiya ba sai Allah ya ce wani mu ayyun la yusuruna biha ko na kana da kulli baka ji gaskiya ba sai ka ji wala wa azanu laysa maulaka ulaika kallan nam anan da zai siwanta kafirai yace shin yayi daidai makawo da mai gani al akabiru shine a'ama wal mu'minu shine basir am hal yastawi zulmatu wan nur shin duwani da haske zai imani da haske imani na fi daidai shi kafirci duhu ne zuciya in ya yi baki alkhairi ban shiga idan zuciya ya yi haske sai imani ya shiga to ko a rayuwarka ka taba gani inda aka ce da duhu da haske sun zama da rai ba yiwu ba la am jalu lillahi shuraka ko ko sun sanya ma Allah gumaka ne su gumakan nan khalaqu sun yi halitta ka haƙi kamar halittar Allah فتشابه الخلق سيها لتنقوم كان قال الله سكي كمان جونا أي خلق الشركاء بخلق الله عليهم واعتقدوا سما ذاك سكي اعتقاد استحقاق عبادة تنشان تنيما سبوتا بخلقهم ذلك سكي استفهام إنكار أي ليس الأمر كذلك الأمر ما هكذا أشيك ولا يستحق العبادة إلا الخالق ba wanda ya cancanci a yi masa bauta sai mahalici ƙwal ka ce masu allahu khaliqa kulli shay'in allah shine mahalicin dukkan komai la sharika ba abokin tarayya da gare shi bi a cikinsa ba la sharika in ko shi halici komai to ai bai da abokin tarayya fi da ibada cikin ibada wa huwa alwahidu shine shi kadai alqahhar mai rinjaya da ibadihi gabayinsa sun ma zaraba masalin lilhaƙi walbaɗi libaƙala sannan Allah ya buga misalin ƙarya da gaskiya ya ce أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راديا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد
فقال إتي أنزل تعالى من السماء ماء Allah nan maɗaukaki shi ya sauko da ruwa daga sama matsayin ruwan sama. Fasalat sai ruwan sama nan ta gudana aujiyatan koranmu ya cika. Bi kadriya bi tindari min iha gwargwadon yawan ruwa gwargwadon cikan korunma. Shi koraman nan in ya zo misali a ce farkon ruwa. Fatamilar sai zai ɗebo rigawa duk wani yayi da yake kan hanya da kuma zai ɗebo shi. zai yi kumfa zabadan kumfa rabiya madaukaki a laifi kuwa ma'ana waje shi ne abin da yake kan ruwa da min ƙasarin na ƙasanta a wani da waninsa sannan a waɗannan abubuwan da ruwa yake ɗibowa akwai yayi akwai karare akwai sauransu domin ma tuki nuna wannan yan kun tara za ku yi makamaci da shi ma tuki nuna ko yuki nuna alaihi bin nar wanda kuke kunnawa a wuta min jawahirin alli daga jawharorin ƙasa kasa kamar dinari wal fillati wan nuhasi duk da waɗannan kiraren kuke hura wuta don ku gyara dinari da azurfa da darbu duk wannan ibtighahil yatun din neman kayan ado aw matayin ko kayan jin dadi yin tafawi kalawa ne idza uziba da idan an narkar da ita zabadun kun fa mislu kamar kamar yadda ruwan da ya ɗebo kumfa ya kawo muku yayi kuka kunna wuta kuka sa darma ko na ba cikin wutan shi ma zai ɗago da irin nasa yayi idan an dafa darma duk da tun zai zama sama haka nan azurfa ma shi ma haka nan wawa kubzu shi ne dauɗansa allazi ya fi wanda zuga zugi yake kore shi zalikal mastur haka nan irin wannan abin ambato يضرب الله الحق بالباطل yake rubuta yake buga misalin ƙarya da gaskiya yanda kaga shi yayin nan da yazo akan ruwa ba shine makasudin ba ruwan ne akan abin abin nufi haka nan shi darman nan da zinare na kona a wuta shi aka yi zuga zugi ya kore da tin nan shine gaskiya shi zinare shine gaskiya daudan shine balla to haka kafirci yake amma bayan fa'ul nas amma abin da yake amfanin mutane min almai na ruwa wa jawhar da jawharin nan fayan kuso ya buka zai wanzu bil alli a cikin ƙasa zamanan zamani kazalikal badil haka nan banna yalmahi da zai shafe wa mai kwarasa shi wayan ala wato Allah yana misalin gaskiya ne kaman kumfa ne na ruwa ana buga kumfa yanzu nan zai cika wuri amma can an yi ma za ka ga babu shi sai ka ga haƙo shi yana nan mai canza to Allah na buga misali da waɗannan abubuwa kamar yayin nan in an hura in an kwashe yayin ruwa zai dawo kamar zinarin nan in an kunna wuta aka tsarkake shi to shi mai kyan zai koma ƙasa mummunan zai hausa ba to ko da ka ga an ce wannan abu ga gaskiya ga ƙarya yau ana ƙaryar sai ya hau sama to ka ba shi lokaci za ka ga ya koma ya tafi abin shi kamar yadda kun fa iska nan da nan zai kwashe shi shi kuma gaskiya yana da yake wa yin ala al haqqi ko da gaskiya ya zo ya hau kan ƙarya ba shi nan lokaci na fi ba da walhaƙo shi ko gaskiyan nan sabitun yana tabbatacce ne ba ke mai wanzuwa ka zalikar masu misali wancanin kafin an mato ya zurbi Allah wa amsal Allah ke buga misali lillazi na sayabu ga waɗanda suka amsa da rabbihim ga ubangijin su ajabu ku bi tsati suka amsa masa da biyayya alhusna aljanna wallazina lam yastajibu lahu wanda su amsa ba وهم الكفار سوني كافرين لو أن لهم ما في الأرض جميعا لا لا أجي لاهرا أجيتو duk abin da suka mallaka a duniya nasu in sun ga azaban lahira wa mislahu a ce ko bayan wannan suna da kaman duniyan bayan wanda suke da shi da su ga azaba Allah ce laftaro bi wallahi za su iya bayarwa don su fanshi kansu daga azaba ulaika lahum su'ul hisab waɗancananka suna da mummunan hisabi wato akwai su'ul hisab Allah ya kance sari'ul hisab wani ya ce kuma su'ul hisab wato shi kafiri shi yake da su'ul hisab don kafiri duk abin da ya yi ba a raga masa ba a raga masa shi ne ma ya tashi ya ga duk abin da ya karanta ya karanta sai ce mali hadar kitabi la yuqadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha me ya samu wannan littafi ne karami da babbansa ya rubuta shi ko mumini hisabinsa ba yi masa hisabi ba ne ta'ariri ake masa za a nuna mashi ka san abu kaza ka san abu kaza ka yi abu kaza ka yi abu kaza shi za a nuna mashi ne sai ya ga kamar ya halaka sai Allah ya ce ai na maka kutura a duniya ka wuce kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a tsaye da mutum a gaban ubangiji ya nuna mashi kayi kaza yace ni nayi ba na ma musu kayi kaza nayi kayi kaza nayi ka san na sani ce ya ubangiji na san ka sani to amma ai na suturce ka a duniya ana ta cewa kai mutumin kirki ne yace Allah dai to rahaman ka yace to wuce amma dai ka san na sani to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man qawashi ba nuqitan hisab duk wanda aka yi masa hisabi to lalle sai an yi masa bincike mummuna shine sai da Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ce duk abin da ta gani sai ta tambayi manzon Allah me ma'anarsa dan Allah subhanahu wataala ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai ta ce wani irin hisabi kenan sai manzon Allah ya ce al'ardu al'ardu shine bijiro a nuna maka ka ga laifinka ka ga laifinka ka ga laifinka ka ga laifinka to na gani ya za a yi to Allah kai ka kan bacci kanka gafurur rahim to shi to duk mumini haka ake masa na'am أفمن يعلم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
لا لا لا ولو أن لو ما بغل الأرض وما من جانا في سنها أما من يعلم شو wanda ya san annaba wanzila cewa bin aka saukar ilaika zuwa gare ka daga ubangijinka alhaku gaskiya ba amana bihi ba da gaskiya da shi kamar wa amma zai zama kamar wanda yake makawo la ya lamun bai san shi ba wala yumnu bihi la ba zai zama daidai ba inna ma ya tazakkaru ulul alba iyaka masu hankali suke su suke tunanin suke wa addu'a to ya ga wani lokaci alqur'ani yana cewa allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma halakata hadha wani lokaci yace tazakkaru to da tazakkuru da tafakkuru ma'anan su ɗaya ne tunane ne to amma shi tafakkur abinda baka sani bane aka ce ka tunani akan shi har ka zaɓi shi at-tazakkur kuma a'a abinda ka sani ne ka manta fa zakkirna fa ati zikra sai zakkaru man yahsha amma in baka sani ba sai a ce tafakkar allazi ya tafakkaru fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma halakta hadha walil to shine Allah yake ce shi tazakkur in an yi shi ulul albab masu hankali su suke a wannan shi kamili bai da hankali ko kayi wa azina ma mai sani ba to a kan sani wa hisab din nan kowane mutum yana kyakkyawan aiki da mummunan aiki sai muka samu fa'idan wani ilimi tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Abubakar sai na bakare ce duk kyakkyawan aiki da mutum ya yi daga Allah ne duk mummunan aiki da mutum ya yi to kai kai ba daga Allah ba ne sai na wani ce ee ne kan a tunani na ba haka ba da mummunan da kyakkyawan duk daga Allah ne da mummunan da kyakkyawan duk daga Allah ne sai jama'a suka yanku kashi biyu wani suka ce kai mu ne mun yarda da abu magana a bakar ya za a dangana muni ga Allah kyakkyawa ne daga Allah ne mummuna kuma daga ne mu ne wasu suka ce mu ne mun yarda da sayin da magana sayin na Allah da kyakkyawan da mummunan duk daga Allah ne ya kace to tunda annabi ya ta kai magana wannan sama to ka dai suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da yayin ce to zan yi hukunci tsakanin kamar yadda Israfil ya yi tsakanin Jibril da Mika'il an taba irin wannan kadiya Jibril ya ce kyakkyawa daga Allah ne mummuna kuma daga gare mu ne Mika'il ya ce duka daga Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni abin da kike son ga muku wai inda Allah bai zuwa saɓe shi bisa ya ce da. Da Allah bai son a zaɓe shi, ai ba zai shi ɗan ba. Ko shi ya yi shaidan don ba saba masa, in ba shaidan za ka samu shi, to a shaida mummunan da ke. Zoka daga Allah ne. In ya zo ka yi maka muwafaka ka yi kyakkyawa, in ya ƙi ka yi hana ka muwafaka da sauransu. shine yace ma'ana an hasana da sayya dukkan daga Allah ne subhanahu wa ta'ala nam to Allah ya ce ulul albab ulul albab nan su ne suke tunane a cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala alladheena to kaman ka tambaye ubangiji ce ubangiji su waye ulul albab wanda in an masu wa'azi suke jeje to ga sunan su ulul albab alladheena yu'minuna bi hadallahi waɗanda suke cika alƙawarin Allah al-ma'amudu alaihim wanda suka karba a kan su yi alimin zafi kowa da cikin Allah ya tajalli a kansa ya ce lasu da rabbikun muka ce bale bale bale muka ɗau alƙawari idan mun zo alƙawarin nan mun zo duniya shine ma ga yadda kullu mawlidun yuladu ala fitratil islam illa anna abawayhi yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumayyizanihi duk da zai zo duniya ya ɗauki alkawari wajen Allah ne da Allah. To idan Allah ya bashi sa'a ya zo ya sauka gidan babansa Muhammadu ko Ahmadu ko Musa sai a samu shi suna mai kyau sai kawai ji shi a musulunci. Kaga baban shi ya sami shi musulmi idan ya rashin sa'a ya sauka gidan Joseph ko Mato ko Damuna to abawahu yuhawdanihi aw yumajjisani to duka to wannan alƙawarin don kada mu ce mun manta ranar kiyama sai Allah ya aiko mu zanne amma kunna mu'azzibina hatta lam asa rasula sai manzoni su dinga kawo maka hujjoji ba kama aka yi ka ba sama doki sama doki kaza da sauran don ka cika alƙawarin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulul albali su ne masu cika alkawarin Allah nan da suka ɗauko cewa in sun zo duniya ba wanda ya zo alkawarin ya zo duniya zai saba ma Allah ya ɗau alkawarin zai ga Allah ne na farko kenan cikin ulul alba wala yanquluna al-misa ba su warware alkawari bi tarkil iman da barin imani aw fara'id ko farille wallazina waɗannan na biyu kenan yasiluna ma amara Allah bihi an yusala suke sadar da abin da Allah ya horo a sadar min al-imani Allah yana son a imani da shi har abada imani da Allah nan har abada shi ke dawwamar da mu a aljanna a ce khalidi na fiha abada inda don aiki ne ya biya ka abin da kai amma imanin nan da yake da gobe a zuciyanka wanda da ma za a sake dawa duniya imanin za ka yi a sanin Allah shi yasa akan ce ka zauna cikin aljanna abadan saboda imanin ba don aikin ka ba larhamu Allah kamar yadda kafiri kafircin shi ke dawamar da shi a wuta ba aikinsa ba in dai aikinsa ne ai ya riga ya ɗan abin da yi in an azabtar da shi bakin wannan a Allah ya sani ko ya dawo duniyan kafircin zai yi to Allah subhanahu wataala ya ce ulul albab ba su warware alƙawarin da suka yi Allah na imani da farallai na biyu kenan wallazina yasluna ma amara Allah bihi an yusala waɗannan da suke sadar da abin da Allah ya horo a sada Allah ya sifanta su da wannan sifofi shi sadar da abin da Allah ya nufi a sadar ɗin nan yana daga cikin imani da Allah tabaraka wa ta'ala imani da dukkan annabawa da manzannai da littafai da son salihai da abutan su da ziyarar su duk dai wani aikin ke Allah subhanahu wata'ala hadda ma zumunta wazana yana cewa Allah ya ce zumunci a kiyaye shi wata kullaha allazi tasaaluna bihi wal arham silatu rahim to Allah ya ce waɗannan su ne ulul albab wa yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangiji su awa'idahu narfansa ويخافون سناجل ورسو الحساب mummunan hisabi mummunan hisabi shi ne komi sai abincika sai ko komi sai abincika idan ko a za yi maka kyakkyawan hisabi da an ga wannan sai a kawar kai an ga wannan sai a kawar kai والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الله يشيك بل سبحانه تقول الألباب su ne allazi na waɗannan sabaru da suka yi haƙuri a lanɗa'ati bisa biyu duk abin da Allah ya kallafa maka ya ce ka yi haƙuri ka yi shi alkhairin zai koma gare ka duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka bari to ka bari alkhairin zai koma gare ka in ka lura duk abin da shari'a ya ce ka bari alkhairin komawa gare ka yake idan misali ya kace ka kasha giya shin giya yana sha me yake jawo gujewa hankali don an ce karka sha ba an ce mace ga maka an taɓa yi wani mutum da kafin in an ce karka yi sata to an kai sata da yake faruwa za a yanke maka hannu ko ba komai duk ganin da ka sauka aka ganka da da hannu kumbulin ya ce kowa ya gyara kayan shi kila akwai ɓarawa a gare kaga an taimake ka har wani bai hude yake cewa shi bai san irin wannan shari'a na musulunci ba wai an yanke maka yatsa guda ɗaya za a baka raƙumi goma in an yanke maka biyar za a baka raƙumi hamsin wai yau ka saci dinari ru'in dinari an yanke maka hannu sai yana cewa yadin da hamsin mai ini a jibin suriya ma ba su haƙu da alfi ru'in dinari wai in ba dai musulunci da wani irin shari'a mana kan gado ba hannun da za a yanke a biya dinari ɗari biyar idan an yanke maka hannu ba abin da za a biya dinari da riya yau aka ce wannan hannun in dai sata rubu'in dinari daya ba ɗari biyar ba kashi ɗaya daga horo a yanke ta wani irin hukunci kenan sai sai ai baka gane ba ne izzul amanati agalaha wa arhasaha zullul khiyanati fa fawai kidal bai ai kaskancin ha'inci shi yasa kuɗin hannun ya zama banza ya zama arha ha'incin ne yasa ta zama banza sai zama arha har sai aka bar sai da ita shi kuma wanda ne ya zama arha buwayen buwayen amana amana shi yasa ta yi tsada to shi ne za ka gani yaro idan mutum ya yi sata ɗan ƙanƙanin yaro ya dinga zama zama bayi to ai zun da yaro ƙasƙanci wanda in ba wannan ba kai in an ce da ke zuri na ke to a shi zullun khiyanaci ƙasƙancin waya kaga ana ta dukan shi ba yadda ya iya ga abin manu a hannun shi wanda in ba wannan ba yi harare wani kuwa zai gudu to kaga in an ce karka yi sata an taimake ka ne aka ce karka yi zina to duk mai zina bai fama zina shi duk mai zina bai fama zina shi manzo Allah yana da wani wani mutum an kawai zo shi ya rasulullah ai mun ji zani in zina manzo Allah zai dake shi za a mutane za su dake shi wannan kuwa kuwa ne za a yi a ya neman kaya ko ya neman kaya zo ba wa Allah zo kusa da Allah ina tambayar ka kana so a yi da ƙoro ka yace a a kana so a yi da ɗaya ka yace a kana so a yi da ƙanwar ka yace a kana so a yi da wani duk dai wani nashi ne da kirki yace a in ji haɓar ba to ai sun matan duniya daga uwan wani sai kawon wani sai yana wani kai ba ka so ka ce ina naka sai ya bugi da dinshi sai Allah ka fadar da wannan abu to ashe idan aka ce kar kai zina ana maka kishi manzana zuriyar kishi to irin wannan irin wannan Allah subhanahu wataala ke cewa to duk abin da aka ce din nan kai hakuri hakurin zai zama ka alkhairi sannan kai hakuri akan bala'i in dai ka zo duniya to kai da bala'i abokan juna ne tun da ka zo duniya ka shiga bala'i kana zuwa duniya nan kana yana yana yana sai a fara maka ruwan zafi sai ka ce ka wannan gari zai da ruwan zafi yake ba fara maka sai da kake zaune lafiya a cikin a fara maka ruwan zafi a tsakori da a yanke nan haƙori bala'i tafiya bala'i faɗanin bala'i ka girma bala'i to ka yi haƙuri bisa bala'i da irin wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ce to su ne mutane ulul albabi ittifa wajen rabbi lalle mai yadda ubangijin su zagaye ruwa amin a ganar duniya sannan ulul albab su ne a kamus salata suka tsaye da sallah duk inda Allah zai ce sallah sai ce a kamu ko a kiwo salata ba akan ce ku yi sallah ba ko tsaye da sallah ma'ana a yi ta kan lokaci a yadda ya kamata wata kuma a waki'ini wa an faɗo suka ciyar da marar kanamu daga man abin da muka azamta su sauran wa alaniyatan akwai arzikin da ake so ka bayar a asirce da na gobe idan Allah ya baka kuɗi kana zakka to za ka yi kai a sarari ba dole ba saboda kowa ya san abin da Allah ya ɗora maka na haƙi kana yi in za ka yi sadaka ko na koyi ka koyi a hannu ka bayar Allah subhanahu wa ta'ala sai nuna maka yace inna Allah huwa razzaq dole arziki da ka gani Allah ke azabtawa sai ya mai da arzikin a wajensa to amma wajen ciyarwa sai ce wa arziki ku ciyar ku ciyar to ai wanda ka ciyar din ma shi ciyar amma wanda ke zai nuna maka arziki ne na wani kai wakili na dora ka akai kai wakili ne amma arziki na wani in na gada ma a yau ka in na san sai ce ku ciyar to abinda na sa ka wakilci akai baya na sa ka wakilci ka bayar in baka lada wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sukan tunkuɗe mummunan aiki da kyakkyawa kan jahali idan mutum ya maka aikin jahilci kai haƙuri wal aza wanda ya cuce ka bi saboda kai haƙuri ulaika waɗancanan ka ulul albab nan ubandar sun suke da gida ƙarshe abin godewa billahi lafiyata a cikin gidan lahira hiya jannati ita ce gonaki adadin na zama yadda hudu na hada suke shiganta wa man salaha da waɗanda suka zama salihai min aba'ihim daga iyayensu wa azwajihim da matayensu wa zurriyatihim da zuriyarsu wa in lam yasulu ko da wasu ya'malu min amalihim yakunu la zamu a cikin darajojin su takrimatan min launin jirma gare su wato shi dan aljanna duk abin da zai bata masa rai Allah baya so an ce mutum zai shiga aljanna in ya kai babban daraja sai ce Allah ina ubana ina babana ce to eh baban ka kan ya shiga aljanna amma mukamin aikinsa ba zai kawo inda yake ba inda kake dai ba za a iya kawo shi ba yana can bakin an yi abin da ya nasa to sai dan aljanna ce ya Allah ai da nawa da na babana ne gaba ɗaya ne sai Allah ya ce a ɗauko mu ba wa shi a ɗauko baban shi a kawo shi haka nan za ka je ya baba na ina ‘ya'yana to ‘ya'yanka ba su shiga aljanna amma dai aikin su bai kai naka ba suna can suna can inda ya dace aje su saboda mai aiki ko to ainihin duk gaba ɗaya ne sai Allah ya ce kawo to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa za a isar da mutane zuwa wajen da suke ko da ba su yi aikin ba shi sa wani yanzu wajen manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah wato kura ma annabi ido ne yana ta kallo yana ta kallo manzon Allah ya ce ah ba wa Allah me yasa kake kallo ya ce tsabar soyayyar ka ya rasulallah ba na jin daɗi in ban ganka ba sai na zo na yi ido biyu da kai hankali na ke kwantawa to amma yanzu wani tunani nake idan ka je aljanna muka samu albarkacin ka muka je aljanna matsayin ka na can inda ba za mu ganka ba to yadda nake damuwar nan a lahira ina ran kanka sai manzo Allah ya ce a'a man ahabbani kana ma'i fi darajati fi darajati in dai ka so ne a can inda nake ma za a kawo ka to shi sa bayan Allah idan kai aiki to kai haddi da ƴaƴanka in ka shiga aljanna in darajar uba ya fi na da sai Allah ya ce dan ya je ya samu uba wannan haka na zuru ne zuru ya ce idan dan ne haka ne to shi ne da zai ce ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim mala'iku suna shiga suna kaiwa da komowa wajen yan aljanna min kulli babin daga dukkan kofofin ababin janna aw da kusur awwal duhuri farkon shigar su shi ma janna zai zama kaman kaji anguwa ne ka dawo kana shiga gidan aljanna duk yan gidan jama'a maraba mai gida ya dawo maraba ya dawo za su dinga shiga littafin aka suna barka barka barka ka iso barka ka iso ba nuna maka ake ba Allah zai shirye da kai kawai ka kama hanyar zuwa aljanna abinda mala'iku za su dinga cewa masu kai wa yakon wa salamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku hazar suwa wannan lada duk abin da ya ja muku wannan ba mai ba sabatun sakamakon haƙuri ne bi sabrikun da haƙuri ku bi duniya a duniya in za ka yi haƙuri cikin duniya ba zai ka faɗa cikin musiba idan ka ga wani na face-face da kuɗi ka kasa haƙuri ka ce duk inda ya ji ne ma sai na samu to ka shiga bala'i ka yi haƙuri da inda Allah ya aje ka in ya gana ma ya yarwata in ya gana ma ya kuntata wata ran ya hana wata ran ya bayar na na na amara maganan ne ma ku banda wani ma kuma da ma dalla karshen gida haka za su yi wannan halal والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
Allah ya subanta maka ulul alba yanzu kuma zai subanta maka akasin ulul alba wallazina waɗannan yanquluna ahadallahi kaga can an ce yuhuna wannan kuma su warware alƙawarin Allah min ba'di misaqihi bayan alƙawarin da suka dauko ya ta'una ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abin da Allah ya horo a sadar na imani da zumunci da sauran abubuwa wa yafsiduna suna banna bil Allah cikin ƙasa bil kufri da kafirci wal ma'asi da sabo ulaika lahumul la'anatu wadancanan ka la'anan Allah ya tabbata gare su ma'anan la'ana al-bawlu nisanta min rahmatillahi daga rahmar Allah wa lahum su'ud da mummunan gida ya tabbata gare su sabanin wancan الآجبة الصيئة مؤمنا قرشي في الدار الآخرة أتنجل الآخرة إتتي وجن جهنم الله يبسط الرزق لمن يشاء Allah Ubangiji shi yake wayalwata arziki ga wanda ya so, wa ya ƙaduru liman ya sha ya ƙunta ta shi ga wanda ya so a makata. Mutanen maka fara bazanin ana ya zuwa liman ya sha wani zuwa liman sha. Wa farin mutanen maka sun farin ciki wani haɓakanin irin farin cikin fari bil hayatun duniya da rayuwar duniya bil wa bima na abinda suka same shi biya a ciki wa mal hayatun duniya rayuwar duniya bai zama fi jambi hayati lahirati in an kwatanta ga musanaban rayuwar lahira illa mata'un qalilun sai dai jin daɗi ne kankani rayuwar duniya bai wuce kamar mafarki ba wai za sai tafi ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من عناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
الله سبحانه وتعالى يتوى ويقول الذين كفروا وأن سك كافر التين كما تعلم ما تصنع تيوى لولا حلا أنزل على محمد يسا أكا سوكر عليه أكا أني محمد يسا ما سوكر مصر آية با من ربه لك وبني جنسا قال أسا كمان سنن أكبا النبي موسى واليد دهنون أكباشي وأنا قد تزابوا السالم قل لو كتمس إن الله يضل من يشاء ألا ينقد وندي ظالم فلا تغني عنه آيات آيوي بات ولا تدشي شيئا ولا أمر ويهدي إلى شرير إليه روا غريش من يشاء وندي سؤال إليه روا غريش إلى ديني من أناب وندي قوم على الله ويبدل من ويبدل من من الذين آمنوا ما أناب إن صلوا نسكبارك سيادة الله وتلمئن قلوبهم zuciyoyinsu suke natsuwa da ambaton Allah ai wadi alƙawarin sa ala bi zikrillah ga ma'ana ka falka ka ji da zikirin Allah ne talma'in qulub zuciya take natsuwa ai qulubul mu'minina wato zuciya da Allah ya ambace shi ya ambace shi kashi hudu ne akwai qalbun asim akwai qalbun nasim akwai qalbun mushtaqin akwai qalbun wahdani قلب القاسي زوجيا بوسشي ثم قسد قلوبه من بعد ذلك فهي كالحجاب فهي كالحجاب وشد القسوة to wannan ita ce ba ta da wani natsuwa sai ta ga duniya inda zuciya ya bushe shi ba da wani tunani kawai me zan samu me zan gina me zan ci me zan aura wani irin jin daɗi na ne to wannan ke sai kalmul ali na kafin yin razu ya lalace razu bil hayati dunya wa ma'allumiha ba abin da suka yi da shi sai rayuwar duniya to sai zuciya na biyu kalbun nasi zuciya mai mantuwa wanda ba ta matsawa sai ta koma ta tuba shine Allah subhanahu wataala ce fa nasiya wa lam najid lahu azama summa tabahu rabbuhu wa taba alayhi wa hada wato zuciyar mu'mini kenan ga imanin amma in ka tafi ta tafi zai tuba sai ta dawo wurin da shi ne ake ala la ta kuma zama Allah akwai kalmar zuciya wanda suke nasin neman tuwa alamdiki lafiya akwai kalmar zuciya na hasawa kamar yadda annabi ibrahim ya ce rabbi arini anzalal mauta rabbi arini kaifa tuhil mauta annabi ibrahim ya fi kowa imani sai ce Allah gobe wannan da kake raya mana kai ci awar mutu ba ka bada gaskiya ba ne sai bane walakin liyar ma inda kalbi kaga talbin da kulubun ne don zuciya ibrahim sai Allah ya nuna mashi wannan ba haka mun taki shi zuciyar mu'mini kullum mai mantuwa ne amma in ta tuba sai kuma ga Allah shi ko zuciyar masu shauki kullum zikirin Allah zuciyar wahalani wanda suke su kullum Allah ne a zuciyarsu to shi kullum Allah kuke gani a cikin zuciyarsu to zuciyar da ba a da amfani sun makasar kulubun ba za ka ba zuciyar mu'mini ba ba zuciyar ba zuciyar kafiri ne shi zikirin nan da aka ce bi zikirin lahi tadman illal qulub da ka tuba sai zuciyar ya dawo kan hanya ba tsafin ba ne don akwai sun ala da zikirin lafi mai rikuru da zuciya ta yi taushi idan ta samu zikiri ta samu rumma to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tadma innal qulub
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوهينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
الذين آمنوا wannan suka ba da gaskiya ga Allah wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai duba duban nan min tsibi aw shajaratun ko ko duban nan wani itace ne a cikin aljanna shi duba din yasiru rakibu fi zilliha wanda idan da mutum zai haura kuma yana tafiya a karkashin inuwar sai ya yi tafiyan shekara ɗari bai yanke ta ba to Allah ya ce waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na kwarai to su za su je wajen duba din lahum gare su wa husnul ma'ab kyakkyawan makoma kazalika kana kama arsalna kamar yadda muka aiko al'anbiya ya annabawa qablaka gabanka arsalnaka muka aiko ka bi ummati na cikin al'umma kad khalal min qabliha umam wasu al'ummomi sun wuce kamin al'umman ka na maka mu aiko su ne tatluwa don ka karanta alaihim akan su allazi auhayna ilayka abinda muka yi muka wayi shine qur'ani amma wahum yakfuruna bir rahman suna butulcewa da ubangiji mai suna rahman ayi su qalu inda suka ce lamma umiru yayin aka hore su bi sujudi lahu su yi sujada ga Allah sai ce wa mar rahman wai waye ma rahman ne kullum kace ya muhammad rahmanun nan huwa rabbi shine ubangiji na la ilaha ba abin bautawa da haƙƙin a bauta masa illa hu sai shi alayhi tawakkaltu gare shi ne tawakkali wa ilayhi mataftu ma na zuwa gare shi wanda zalala ma qalu lahu ayan za a karanta nan gaba ya sauka ne suka ce ma annabi in kunta nabiyya in dai kai har annabi ne fasayyir anna jibala makkata ka sa duwatsun makkan nan duk su nan da zama sarari mu samu wurin noma wajallana anharan sannan ake ta tekuna a garin nan wa umurin da idan ruwa na garin zina gari da don mu yi da shi wanda za a mushuka sannan wa asna ba ana ka tare iyayenmu matattu yi kallimu na fi mana magana su gaya mana kurukuru kai annabi ba abin da ya kawo mana kenan idan dai kai mana haka to maganar imani da kai mai sauki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru shi manzo Allah ba zai yi ba saboda ya san in an kawo ayan za su kiba da gaskiya in sun ku kiba da gaskiya halaka ne shi kuma maza Allah Allah ya kira shi rahmatul lil alamin to amma su sauran sahabbai sun ce Allah annabi ka roki Allah mana ai zai maka ai zai maka ka roki Allah mana annabi ya ce a to shi ne Allah ya ce bari in gaya maka ya Rasulullah maganar banza ne ولو أن قرآنا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييعص أفلم ييعص الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف لا يخلف الميعاد
wannan masu faɗin nan abu jahali ne da abdullahi bin umayya suka zauna wajen manzon allah wajen ka'aba suna cewa wai kawo waɗannan abubuwa sai Allah ya ce wani in gaya maka ya rasu da ba walau annan qur'ani ko da wannan qur'ani na ka suyira bihi jibal an sauke shi saboda nauyinsa aka cire duwatsu daga inda suke kamar yadda suka nema din a mai da wurin sarari a kudi a bihi al'allu ko a yanke ta kasa bihi da shi a kawo ruwa a kulli ma bihi mauta ko ko a yi magana da matatu da alqur'ani an yi hayo su rayu to Allah ya ce a sani na ni Allah lama amana ba su ba da gaskiya bal lillahi al'amru al'amarin na Allah na Allah ne jami'an baki da sau na kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri waɗannan mutane arna ne zuciyarsu ya riga ya bushe ai ina ce sun ce ka kira wata watan ya zo gaban su suka ce a za su yi wani sihiri ne in ma an gawo abin nan su na to Allah ya ce al'amari baki daya nashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga Qur'anin nan da za a mai da shi kamar dutse a jefa a wuta sai wutan ta mutu ko muna gani da yawa za a yi gobara ko biyu kone ƙur'ani bai kone ba wannan an ya isa nuna to shi ne aka ce wata rana sai na ali ya rashin lafiya sai sai na abubakar da umar da usman suka ce ya kamata mu je mu gaida sai na ali ba da lafiya to kama hanya suka je gashe shi zo suka samu ya samu sauki suka tsaya a kofa suka yi sallama sai ya ce a kun zo ne to da suka shigo gida ya rasa abin da zai ba su shi kokari ne to yana da zuma sai ya ɗauko zuma ya ɗauko wani farin tasa ya dama zuma ne ya ba ya zuma a ciki ya ce ga shi ga liyafa sai suka ce to kamin mutum liyafa nan kowa ya magana me za mu ce tukunna kai ne babban abubakar kamarar nan sai ya ce to ni a nemi ta ga tasan nan mai haske da zuman nan mai daɗi to wallahi zikiri ya fi shi daɗi ya fi zuman nan daɗi sanin Allah ya fi sirri fiye da wani gashi ni na wanke nan kai ko mai yake to ne aljanna ya fi tasan nan haske ni'imar aljanna ya fi zuma daɗi siraɗin nan kuma akwai gashi ne a jiki siraɗin nan da za mu wuce ya fi sirrin gashin nan Usman kan me zaka ce ce ka alqur'ani ya fi tasa haske karatun alqur'ani ya fi zuma zaki tafsirin sa ya fi gashi sirai Ali ya ce to kai me zaka ce ka ai ba ko in kai ba ko irin ko ya fi tasa kanki maganan ba ko ya fi zuma zaki zuciyan ba ko ya fi sirrin da ya gashi to haka ne mai annabi inda suka zauna da yake hasken zuciyarsu ya kai ko ina to Allah subhanahu wataala ya ce dukkan al'amari ne lillahi na Allah ne da biyan baki daya ko kaza
da zani ka ga nan annabi na amanu Allah dunya ko eh an an karanta awalam ya asul ladina amanu shin wadan suka ba da gaskiya masoyan ke kauna Allah ya sha Allah kun cewa da Allah ya so la hadan nasu da ya shirye da mutane jami'an baki daya إلى الإيمان ما إيمان ومن غير آية ما تعلون آية أي قل لنا هنا هنا الله من يهده الله وهو المؤمن ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا دي yadda zaka yi da batacce batacce ne duk yadda zaka yi da shirye shirye ne wala yazalu alladhina kafaru wa lam yu'minu kafirce ba sa gushewa daga mutanen makka yusibu qari'atul masiba na sa na aukuwa musu bima sanaku da abin da suka aikata bisun im ay kubrin kafirjin su faqra'un tana kwankwasan su bi sunufil bala'i da dangi dangin bala'i min al-qatli wani lokaci kisa wal asli da kam wal harbi da yaki wal jalmi da fari aw tahurru qariban ko ko ya muhammad lokaci ya kusa zan baka dama ka sauka kusa da su da yakinka min dalil da gidan su makka ta ya ce wa Allah har alƙawarin Allah ya zo bin nasarar taimako عليهم أكنت إن الله لا يخلف الميعاد ألا ويساب القول وكان حل بالهديبية النبي يسوك أفرقوا الهديبية حتى أتى فتح مكة حرير فتح مكة
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان إقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم ببادر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن, عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ولقد استهزئ أنا با النبي حقولين يا رسول الله دين waɗannan maganganu da suke gaya maka cewa mai da kaza wai kaza to ba kai kadai aka fara bawa ba an yi wa manzannai izgili kamin zuwanka min qabli ka kan tamassu bi abika wa hadha wannan tasbihu amru guri ne ga annabi wadanda suka yi izgilin fa amlaytu lil ladina kafaru na saurana ma wadanda suka kafirci thumma akhadtum sannan na kama su bil hukumati da musu hukuma فكيف كان عقاب يا يا عذابنا يا زمو اي هو واقع من موقع يا اوكا wurin da ya dace فكذلك هكذا افعل زم aikata bi man istihza bika wanda ya maka izini afaman huwa qa'imun shin wanda ya zamo a tsaye mai kiwo ala kulli shay'in bisa dukkan komi bima kasabat da abin da ta aikata min khairin wa sharrin wa huwa Allah Allah sunan shi baraki duk abin da kai yana sauraron ka zai zamo kamar laisa kadalika kamar yadda ba haka ba min al-asnami la dalla ala hadha wa ja'alu lillahi shuraka sun sanya gumaka ga abokan tarayya ga Allah qul sammuhu lahum manhum ku ambace su wane ne su an bal atunabbi'unahu ko ku kuwa ba su labarin Allah tunabbi'unahu za ku ba Allah labari bima ai bi sharikin da abokin tarayya la ya'lamu wanda Allah bai san shi ba filal a cikin ƙasa istifamin kayin ai la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya iska laukana da Allah yana da abokin tarayya kamin ku sani da ilimi ko da ya sani ta'ala ubangiji ya ɗaukaka an zalika gabanin wancanin bal am bal tusammuna ku kuke ambaton su kuma ka bi zahirin da asarari min alƙawli daga zance bi zannin da zato ba irin la hakika da lahu ba hakika lahu gare shi bal sai bal waɗannan mutane zungin allazi na kafa an tsawata ma waɗanda suka kafirce makarahun kafircinsu wasaddu suka tsare mutane anin sabili gabanin tabarkin gaskiya wa man yudillah duk wanda Allah ya barda shi ba ma lahu min hal ba da mai shiryarwa lahu azabun fil dunya azaba ya tabbare su a duniya fil hayati dunya a rayuwar duniya rayuwar duniyar na samu bilkatari wal asiri kisa kamu wal azabu lahira ta azabun lahira a shakku ya fi tsanani wa ma lahu min waqin ba su da wani mai hanawa daga Allah min azabi daga wasu azaba alhamdulillah alhamdulillah ya yi alamin akarwa akarwa kana akwai da mun da inda kujiya masha Allah da inda yake ji ana bai ka ba farilla bane in ka karba ya zama wajibi a kan na farko ba a shiga a bari aiki ne na ibada an ka shiga ba a bari na biyu ba a haɗawa da wani saboda kishin gina a shirya ba a bari ba a haɗawa da wani ba a haɗawa da wanda ba faɗan tijari ba in ka haɗa da wannan na maka da rigar jiya nan ne yadda na mabari هكذا ما يا الله لما ثبتنا على هذه الطريقة تجاري الحنين بالسلوك الإبراهيمية وجعلنا من خواص أهلها أي تجديد للدين ويصنع الدين ما جاء مثلا الحمد لله akan kasa wannan yana tambaya ne ko mutum ne yana sallah wanda yake ana turarka amma kuma yana yi a zuciya ne kuma hancin shi baya kura ko ya sai bayan ma zuciya aka ce kar bakin da ya fito in da har ya bude baki aka ji to ya yi ƙari a sallah inda ba a ce yi ba da wato da aka tsadda in yi a zuciyar ya yi daidai ko kuma hancin ma ya kaɗa dai ba a ji kunne bai yi ba wani duka shirin aka maka lawa wannan yana da mata ne da suka samu matsala har ya kai ga ya kira ta waya ya ce ya saki ta amma bai kuma suka dama to wannan saki wanda ya yi ya yi koko ya kuma kadan da kurma ya magana in dai hata ji in dai hata ji ai magana ya ƙare ba magana fasawa na dai bata ji bane to shi kenan kaman ka ce ina je gida sai na sake ta kana ta magana a zuciya kana zuwa kofar gida sai ka ga wani murmushi zai kafa ai kenan
aka maka lawa wanda yana tambaya ne wai ya zo sallar juma'a ne to yanzu sallar juma'a sai cin waje ana ana tsariya ne da ƙarfi sai niyya sai mu wannan da sallar samu yunwa zai baka samu raka'a ruku'u ba ruku'u na ƙarshe in dai mun ya ɗago daga ruku'u ka rasa wannan sanin in in ya ɗaga ni da ruku'u har ka iya yin niyya kai ruku'u ko tasbihi dai ka samu ka samu wannan raka'a amma har ya ɗago daga raka'a har ya je yana tahiya to me kake bin shi ba tun da ka san juma'a ba raka'a farko ba kawai to ma kai alhamdulillah ɗinka wannan dai yadda ka samu ka samu juma'a alhamdulillah ya bukari wajen akar maka lawa muna taimako a garma amini a badan yau ga shi Allah ya Allah ya ji ganin babu yadda Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma lafiya magabacin mu na gaba شريك له وتعالى يحب الله في دعوة العالمين وفي الأجر وفي العالمين فاتحة صلاة الفاتحة